Za ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga zawiyar Sheikh Aliyu mai yasan Zaria wadda mai fafutukar haɗin kan al'ummar musulmi da biyayya ga kafatanin malamin addinin musulunci Zakir MS Ali Young Sheikh Zaria yake gabatarwa mar kullum malamin na kira ne a guje aibata juna tare da roƙon malamai su ci gaba da yin wa'azi da kyakkyawan lafuza malamin na gabatar da karatuttukansa ne domin zabarar da ƴan uwansa matasa don cika kyakkyawan gurinsu na samun ingantaccen rayuwa sannan za ku iya samun karatuttuka kan kai tsaye a shafukan sada zumunta a manhajar Facebook a Zakir MS Ali da garkuwar makarantar Zazzau haka kuma a TikTok da YouTube Allah ya kara wa yan shek lafiya ya yi masa kariya ya hada kan al'ummar musulmi baki daya Al Shifa Academy Boarding School da ke karkashin Islamic University of Nigeria ne suka dauki nauyin kawo muku wannan karatu domin neman karin bayani akan wannan makaranta sai a kira lambobin waya kamar haka sifili tara sifili shida hudu biyar biyar uku uku biyar biyar ko sifili takwas ɗaya biyu bakwai sifili takwas bakwai takwas ɗaya takwas a karamakallah bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على غد جام تنته الدهر غالب ولو ضعف طاراؤه يا مؤملا لك الحمد والشكر المسرمد دائما فلن يخش من يلجا إليك توكلا صلاة وتسليما على طه أحمد وآل وأصحاب ومن كان مرسلا اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب ومن أوتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد إخوة الأفاضلة المستمعين والمستمعات أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala na ya haɗa mu a wannan majalisi mai tsumbin albarka domin ci gaba da karatun tafsirin alƙur'ani mai girma na watan Ramadan. Wanda idan ban manta ba, jiya mun fita ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna istabaga allazina tubi'u min allazina taba'u wa rawul azaba wa taqatta'at bihim al-asbab cewa wa'anda suka roki wasu a matsayin Allah a ranar tashin alkiyama za su kubuta daga wa'annan wa'anda suka wata mu domin wa'anda suka kuma ɓata lokacin su suka ce wai wani ne Allah su ga ranar alkiyama wanda suka kama matsayin shine Allah nan nasu ana alƙyama zai kubuta ce ba ba shi ba su ma za su kubuta daga gare shi su ce ba su ba shi haka kowa a cikin su zai kubuta daga shashi yanzu ka ce to shine wannan awul Allah ke nufi da istabaga allazina tabi'u min allazina taba'u wa ra'awul azab a lokacin daga su har wa'anda suka bauta ma duka sun ga azaba kuma wata qadda abihimul azab duk wani dalili da zai hana su shiga wuta babu shi dole sai sun shiga wutan wanda wannan kuma kafirai da suka kafirce da Allah subhanahu wataala suka bauta mu wannan Allah subhanahu wataala malamai suka ce fa wannan kafircin ba na idan ba sani bane ba wai dan zahirci bane suna ta ne sai Allah subhanahu wataala ce da ya dawo alƙawari daga mutane in za a bi shi ko ba za a bi shi ba mutane suka dawo alƙawarin ai Allah za mu bi ka ga kenan tun da abun haka yake kenan duk wanda ya kafirce da Allah subhanahu wataala ya bauta mu na Allah ya saba mu na alƙawarin ne da Allah kuma Allah subhanahu wataala ya kasance wannan magana kan imani da shi yawa zuwa tsana ƙasa sama suka ce ba za su iya ba amma waye ce zai iya mutum domin kuma ka zo duniya ka kafirce mu Allah to hujja zaka zaka mu Allah malamai suka ce tun alamun zazu Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawari da mutum alal misali a ce mutum ya manta da yake cikin mahaifiyar shi Allah ya ƙara jaddada mishi wannan alƙawarin kai ya manta ya zo duniya ga littattafai ga asaura injila ga kura Allah subhanahu wa ta'ala duk ma ga manta nan to ga alƙur'ani wai a ce bayan duk wayannan abubuwa da Allah mutum ya mishi jinkiri har ya kawo shi wannan lokaci wai a ce hayye manta wai ce shi bai man da Allah to wani hujja zai kawo Allah yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wata qatta bihim al asbab dole sai an shiga saboda duk abin da Allah ya maka kawo mutum a ƙarshe ya iman da shi ha ban duk wannan zikirin da Allah ya mishi Allah kan tsanka kana shi kalin da mun yi inda yake faɗa a littafin shi yana faɗan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tunasar da mutum a game da imani da shi tun yana ciki yake cewa in tuna maka in kamance tun kana cike kai zance kai da rabbal arshi kace za ka bi shi ka ko amince da ibada ta yi ba kai musu ba ka ko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji za ka ga kasala ka tsare ka cikin jahala baka ne masani ga maluma ba tun da sauran hankalinka ya ƙi ɓarnar zuciyarka ne matauhidi ka za ka san su alola da duk da wanka tun ba aiko mala'ika ba. Ya ce, in tuna maka in kamanci mana ya kai musulmi in tuna maka in ma kamanci kenan. Tun kana ciki kai yi zance kai da rabbal arshi mutum da Ubangiji ya yi zance cewa kai zance kai da rabbal arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince. Allah ya tambaye mutum shin zaka bi shi mutum yayi ka amince da ibada ce baka musu ba da Allah ya ce zaka amince zaka bi shi kai musu a ka ce zaka yi wai yanzu ka zo duniya kuma ka kafin mishi ka ce akwai wani dalili ko wani hujja da zaka kawo saboda ka iman da Allah baka ce wai ai saboda wani ne ko me ba wannan dalili tun kafin Allah ya aiko maka mala'ika a ciki tunda Allah na aiko mala'ika a ciki in an gama mutum su kan cikin zai tambayi Allah shin zai za a raya shi shin Allah zai rayuwa ko ba zai rayuwa ba in zai rayuwa Allah buga mishi in ba zai rayuwa kuwa shi kenan to fito ba gai ko fito daga kuma mutu tun da mu Allah hukunta ba gai dan nan me yake nuna irin hukunci da irana da Allah subhanahu wataala ya hukunta tun ba ai kuma mala'ika ba kai wannan alƙawarin ka dau alƙawarin zaka imani da Allah wa fi sabilillah yanzu mutum yanzu duniya ya ce ya kafuce ba wannan dalilin kada ƙarshe sai wuta da duk abin da Allah zai maka maka. Wanda malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bujo da amanar shi na imani da shi ga zuwa tsana ƙasa suka kare ba za su yi abin da suka ƙura. Tun da farko ka a zuwa samu matsala. Allah ya ce inna a gatnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmalnaha wa ashfaqna minha wa hamala al insan innahu kana zulmun jahula. Allah ya ce inna agatnal amanat mun zo da amana na imani Allah samawa sama shin zaki imani da ni sama da ce a'a kasa ba a'a jibal duwatsuna a'a ba su iya ba sun ga ya musu ne suka ce wanda dutse ya gwammace shi ya koma dutsen shi ya sha rana in taka shi ne a taka aka ta gwammace in za a taka ta a taka in ta ai komai sai ya gwammace shi duka kalishin da yake amma wannan ibadan ba su iya ba amma wa mala hal insan Allah da yazo kan mutum zaka iya mutum yace na zai iya zaka iya eh zai iya wai yanzu wai bayan ka dawon nan kun ka zina ka ce kai ka manta baka dauka ba mun ji zaka kawo Allah babu domin malamai suka ce Allah subhanahu wataala da ya halicci annabi Adam ya nuna mishi duka tsatsan shi waɗanda za su zo daga nasuban shi kowa Allah sai da ya nuna mishi ce to za ku yi imani da Allah kowa ya amsa ko wani ya ce ai shi wadda shi lokacin a'a har da kai ko wata ta ce ai to ai ta wadda ta wanda Allah subhanahu wataala ya ce wa shin za imani ai tun da can lokacin Annabi Adam ne lokacin Allah ya ce Annabi Adam da wanda za a haifa da waɗanda aka ga aka haife su sai da suka amsa wannan cewa za su imani ko wani ya ce ai musulmai ne ko Allah ya umurce su cewa ya tambaye su nan da musulman da kafiran zan suke dama akwai Allah ko babu Allah sai ya tambaya ka kuma yace zai iman da Allah sai an zo duniya ne wani ya kafuce wani shi kuma ya ko alƙawarin nan nashi imanin don malamai suka ce in Allah subhanahu wataala kan aya faɗa hannun shi a kullun nan wannan alƙawari wannan wa'azi da suke da Allah na zai imani shine a hannun shi lokacin da mutum ya buɗe shi nan Allah ya zawo ka tukan in musulmi da zama ko kafin don ya buɗe hannun nan nashi to ya ce da saƙon nan ko musulunta ko ya tashi zama kafi kawai Allah sai a buɗe hannun shi nan ya tuka wannan umarnin Allah akan zai musulunta shine abin da kai ake bukata malamai suka ce to mutum ya haɗu alƙawari zai yi imani da Allah to ya mutum zai kafa hujja da ai ya manta ko wani abu domin Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta annabi Adam annabi Adam da shi da zuriya shi ana cikin bauta ma Allah salan alam ba tare da sa'an ubangiji ba can tafiya sai tafiya wasu suka fara bauta mu wasu suka fara sa'a mu Allah kashe wannan dan wannan ma ba bauta mu na Allah ba tafiya ta tafiya kai wasu ma wani Allah ma suke bauta mu shi ne Allah ya aiko annabi Allah ya aiko shi tunasar da su in ba ku fitina kan ku kafurce da Allah subhanahu wataala to suka ce to su yanzu ya la'ai sai ce kuna cewa la ilaha illallah shikenan kuna cewa la ilaha illallah za ku dawo addinin nan da kuke wasu suka ce wasu suka ce a su wasu Allah za su bauta mu ma'ana wasu sai ba su imani ba to tun daga nan kuma da mala'iku suka za ka suka ce a a a a a daga kuma sun ce la ilaha illallah suka dawo addinin su wannan kalmar babban kalma ce sai mala'iku suka sa kalmar la ilaha illallah cikin tasbihu don mala'iku me tasbihin su tasbihin mala'iku shine subhanallah to shi ne tasbihin mala'iku subhanallah subhanallah subhanallah to haka mala'iku suka ce suna tasbihin su to malamai suka ce to tun daga wannan lokacin mala'iku suka ce bari su sa shi a cikin tasbihin su duk da malamai suka ce kafin nan Allah subhanahu wa ta'ala su ma kansu mala'iku ya suka samu tasbihin su na cewa subhanallah malamai suka ce lokacin da Allah ya litta al'arshi Allah ya ce wa mala'iku su daga wannan al'aushin sama. Mutum da Allah ya ce su daga al'aushin na sama babban aiki. Duk da girman su da ake ganin mala'iku ai suna da girma da rasa fukin su ɗaya a duniyar da ta kula duniya. Da Allah ya ce su daga al'aushin suka yi suka yi komai ita kasa. Suka yi suka yi suka ce na za su yawa. Ko Allah ɗaya na kallon su si si si. Da Allah ya ce kuna cewa subhanallah zai ɗauki. suna zuwa su fara na sai ta sun ɗaga ta kamar wani fefa fashau tun daga nan suka ce to ku zo mu riƙe wannan kalma na subhanallah ta zama tasbihu suka zama kowane lokaci kawai subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah suke kawai dama su ba ci ba sha ba bacci ba wani abu to da Allah ya halitta annabi Adam Allah yana halittarsa sai ya shawa ya ce alhamdulillah to tun da ya ce alhamdulillah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dama don wannan na dake ka sai mala'iku suka ce to ku zo mu sanya wannan alhamdulillah din cikin tazihun ma'ana subhanallahi walhamdulillah suka zama suna subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah to shine da Allah aiko annabi nu yau mutum mutane da abu Allah yace ana cewa la ilaha illallah shikenan tunda mutane suka ce la ilaha illallah yasa sai mala'iku suka ce kenan wannan kalmar la ilaha illallah din babbar kalma ce tun daga nan suka ce ku zo mu sa ta cikin tasbihu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah kaje kun ga san hada tasbihu ke zama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wanda zai ce to aka suka samu wallahu akbar din nan da suke cewa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar to mala'iku sun samo wannan tazbiyar na cewa Allahu akbar lokacin da Allah ya aiko annabi Ibrahim lokaci kafin ya kai lokaci da Allah ya aiko annabi Ibrahim Allah subhanahu wataala bayan ya gama hada ya gama gina Ka'aba annabi Ibrahim ke tunda shine gina Ka'aba bayan ya gama gina Ka'aba sai kuma bayan kajiyar da ta faru na yanka dan shi to a ƙarshe din nan da zai yanka dan shi Allah ya saukar mishi da rago a matsayin lajiyar nan da zai yi akan ya yanka dan shi tunda Allah ya saukar da wannan sai ce kai Allahu akbar to tunda yace Allahu akbar Allah subhanahu wataala yake ce nan abin da zai shine wa azin fil nas bil hajj atuka zalal ka kira mutane a zo ai haji to me ai tunda ya tsaya a Ka'aba yace Allahu akbar tun daga nan mutane daga bangaren nan yamma kudu ko aka zo ana haji yanzu kuma a lokacin ba labbaik Allahumma labbaik ake ba Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah abin da ake sallan idi wannan takbiratin su suke lokacin ana kiwaye Ka'aba mu kuma yanzu lokacin da Allah sai kuma labbaik Allahumma labbaik so a lokacin Allahu akbar to tun daga nan malaku suka ce a to wannan kalma na Allahu akbar babban kalma ce sai suka ce ku zo ta zama cikin tasbihin subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar to ya aka suka samu wannan wala haula wala quwwata illa billah lokacin da mala'ika jibril ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda mala'iku suka samu subhanallahi ga yanda suka samu alhamdulillah ga yanda suka samu la ilaha illallah ga yanda suka samu Allahu akbar din yau yana gama bashi labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la haula wala quwwata illa billahi la haula wala quwwata illa billahi tun da nan ashe nan mala'iku suna jin shi sai bayan suka ce to manzon Allah sakamakon annaba ya ce la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim to babban kalma ce ba tsin ba dubara ce da Allah ku zo mu sa shi cikin tasbihin mu zama subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wannan duk yana nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala dai a takaice sai da ya dau alƙawari daga mutum zai wa Allah ko ba zai ba mutum ya ce ai zai bi ka tabbata zai bi da ya ce ya tabbata shi fa zai yanzu a tsana su sun ce ba za su iya ko mutum ka san mutum mutum yana ka ko mutum iman da Allah ne wani abu mutum ya ce shi zai iya ba shi guri Allah ya ba shi guri mutum ya ce to shi ya iman da Allah subhanahu wataala to tun mutum yana alamun zari ya aka za ka fito Allah ya bayan ya kuma maka annabawa zama masu gargaɗi ga littattafai mu ja ƙarshe kafin cin Allah ya kake ganin Allah zai tsaye ka da wata hujja hakan babu wannan idan Allah ya ce wata qatta abbi mu tsa na kuma wannan alƙawari da muka ɗauka daga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama Allah zai tambayi mutane dukkan kuwa inda na ba alƙawarin nan kowa ya zama da alƙawarin da na ba shi Allah ya ba kowa alƙawarin nan an shi bai fito haka duniya a dunkule ba sai na alƙawarin nan da Allah ya bada wanda suka imani su gana su wanda suka kafuce fa to a ranar za su gane Allah ɗin saboda alƙawarin da suka ɗauka su duniya sun go sun Allah kuma sun kafurce musu alakarkan shek mam kutabi yake faɗa a cikin littafinsa cewa أرسل رسلا رحمة للناس لينكزوه من دروب البأس لأنهم يوما ألست ربكم قالوا بلى قال هلم أحدكم فيطلب العبد بإقرار الذي قد كان منه أول حين ابتدئ فكان منهم كافر ومؤمنون كما قد وشاءه المهيمن ثم قد مدة رسل الله بخيرة الخلق العظيم الجاهي محمد جامع فيه ما اقترق صلى عليه الله ملاح الفلك ya ce a risala wasu da suna rahmatan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda arsala ya aiko da manzanni don su zama rahmatan rahama linnas ga mutane la yankizu min tuhubil ba'd don su ceto mutane daga tsananin azaba don haka Allah ya aiko manzanni to me zai faru ranar tashin kiyama bayan Allah ya aiko manzanni da nan Allah zai tara mutane Allah ya ce لأنهم يوما ألست ربكم قالوا بلى قال هلم أحدكم Allah ya gama tara mutane musulmai kafirai duk an tara kowa yana jin daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaya yace alastu bi rabbikum lokacin kowa zai ce bala Allah kai ne kafirai su ce Allah kai ne wa'annan Allah kai ne wa'annan suka bayar wanda ma basu ma yadda akwai ubangiji ba kowa kai ne to da masu ƙaryan ma da wanda kawai sun faɗa ni Allah sai ce to halimu alaikum ku zo mun da kogan da muke da ku wannan ne kafin ya fara lalaba lalabe na ma yake dan Allah wani kai fa kana mu fa kai fa kace fa kaza ba ruwa na wallahi kowa ta gani lokacin zai Allah ba ya ce in alƙori ba yanzu kin kabarar da wuya zaka yi kuma an kace kawo ya zaka yi yanzu ana misal in ta kowa in ba shi abu ya wai rana ɗaya in ce kowa na bashi a ce eh kowa na bashi da kowa zo da nashi wani ce wani kai na ba a jiya ko ko ba a wuri kaza ka aje wallahi kai za ka nemo shi kowa ta kan shiga ne yake to shi ma Allah da wayanda suka ɗauka alƙawarin suka siyar aka ba su ɓata za su je wani suka siyan wato su fa fa yau ga su na ganin su kansu amma za su ta kansu su ma ganin ta kansu suke yi da kuwa na wannan cewa duk wanda Allah ya ɗauka alƙawarin nan da shi a ranar alƙiyama sai Allah ya ce kawo alƙawarin nan nashi in ya kawo to madalla in ko mutum ya rasa kawowa rana bai imani ba alƙawarin nan da Allah ba shi da samu ya cika ba kaga ko matsala kaga shikenan mutum sai can ya halaka Allah subhanahu wataala ya dawo miki duk wani aiki dai ya zama hasaratin alaihi ya yi hasara akan duk abubuwa wanda ya aikata yanzu akwai abin da mijokan Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ka sa mu cika wannan alƙawari muka yi da Allah subhanahu wa ta'ala mun Allah in ba mu samu damar cika ba to Allah ka gafarta mana domin kai ne at-tawwabu rahim kai ne mai karban tuba kuma kai wa rahma inda Allah subhanahu wa ta'ala shi in ya gafarta wa mutum ko bai gafarta mishi ba baka rage mu Allah komai ba kuma baka ƙara mishi ba haka ce wai aika ne magafar Allah da yawa to Allah ka rage mishi ba abin da ka rage ba abin da ka ƙara a cikin taska da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya gafarta wannan tun da Allah subhanahu wa ta'ala shi dama yana son mutum ya nemi tuban shi ne shi ya gafarta mishi ba ka ƙi tuban ba ka ƙi neman tuban shi ba ka nema ka nema shi kuma Allah zai gafarta maka Allah ka rikan Sheikh Muhammad Azam da Uman Abi Hanifa yake faɗa a cikin littafinsa cewa yana nuna yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake shi a gafarta wa mutum dan ya gafarta maka ba abin da ka tauye mishi yace alkarimu ya qubbalu ta'iban atahu la yakhafu baksan kullu man rajahu yace alkarim Allah shine alkarim ya qubbalu ta'iban yana karban tuban duk wanda ya nemi tuba a gurin shi Allah subhanahu wa ta'ala haka yake la yakhafu baksan kullu man rajahu ba tsoron wai toyewan duk wanda yana magafaran shi baka ce in kai magafaran shi alaka to mai sana abu baka ce mu Allah komai ba a daga sun na baya mun irin taska ta Allah subhanahu wataala inda yake ƙara cewa bila azabi yuhja man shaqa wa yuhza la yanalu izan man ittaba hawahu tabla alla turham ya ukhayya wa annam الذي جهنم سجن من عساه ثم من تمرد في اللذا مصفد من أسى محمد هكذا جزاه جبوه مكسر عيشه مكدر خيره مكتر قد أزم بلاه حائرا ذليلا قد كسى نهولا قد لقى جهولا fadilat ya dawo ya ce bil azabi ya kuza man shaka wa ya jiza cewa da azaba Allah subhanahu wa ta'ala zai saka wa dukkanin waɗanda suka kamance da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk la'alla turham wani magafarin Allah tabbas da ila Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi gafarinka amma in ka tsaya za ka nemi tuban shi fa zai gafarta maka babu kana cewa ai zai in yi garama zai gafarta min to ya wani wasu bashi ba zai gafarta maka ko kai ka tsaya kai kana kallo na kana bukatar wa hannu na ba kai nema ba kana cewa ai na wasan nan ma baka to na san me a zuciyanka sai shi Allah ya sani amma in baka nema hakan ba ya nuna cewa ba so kake ba da kana so da ka nema to kan magafarin Allah da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sai gafarta maka ya ukhayya wa adam ya kai dan uwana ka sani annabi da Allah lalle ko a jahannama cikin akwai kukukan duk wanda ya saba ma Allah subhanahu wataala inda yake daban kukukun su daban ma'ana inda Allah subhanahu wataala zai aje dukkanin wasu wa'anda suke saba ma Allah subhanahu wataala summa man tamagat fil lazat musaffat sanan duk wanda ya saba ma Allah subhanahu wataala to ya san kuma shi kallazan laza saboda kowane jin wa'annan suna wani ya ce to wannan to me ake nufi da laza tunani suka ce duk nau'i ne na wuta sanadai wuta akwai habu akwai kuma jahannama sannan kuma akwai laza ba ɗaya bane kowa da nashi matsayin in matsayin ka tashi da wannan sai wannan in ayyukan naka suka ji wanda ba wannan ba sai wancan in suka wuce wancan in suka wuce wancan haka haka Allah subhanahu wataala ke duk wanda ya kangare bai bi Allah da manzon Allah ba to makoman shi tallar Allah subhanahu wataala zai sa shi wanda ake so kawai shine ka nemi gafara ka nemi tuba na Allah subhanahu wataala kamar da malamai duk suke mana bayani da kai akai yanzu Allah subhanahu wataala ya ce wani cewa wa qala allazina tabau law alana kagatan alamma faddal mashku بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار Allah subhanahu wataala ce wa qala allazina tabau law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratun alaihim wama hum bikharijin min an-nar Allah subhanahu wataala ce wa qala allazina tabau wa'anda suka bi wasu a matsayin allolinsu za su ce ka law anna lana karratan da a ce muna da daman da za mu dawo duniya wala tabarra aminun mun dawo mu imani da Allah sai mu kubuta daga waɗanda muka bauta musu kuma mu yanda suka mana suka ci bagwas da mu mu ci bagwam da su Allah ya ce ka zalai ka yi mudawa amalu hasaratun alayhi haka dai Allah zai nuna musu duk ayyukan su sun yi hasara Allah ya ce wa ma hum bi kharijin min an-nar su kuma ba abun a fitar da su cikin wuta ba saboda duk sun za su sa'an Allah subhanahu wa ta'ala to su Allah subhanahu wa ta'ala ba zai fitar da su a cikin wuta ba za su da madawwama a cikin wuta ta jahannama. Na'am, ga wannan aya malamai suka ce to me dalili na sokan wannan aya? Malamai suka ce dalilin sokan wannan aya yana da alaka da dalilin sokan ayan da muka ji kafin wannan aya. Kuma bayan haka malamai suka ce to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala allazina tabau law anna lana karratan. To me ake nufi da karratan? idan aka ce kazatan a yaren larabci kazatan abin take nufi a rada'a dawowa suna na lo'anin na kazatan da a ce muna da dama da za mu dawo to shi ake nufi da kazatan malamai suka ce amma ba kwai kazatan kawai ya kan ɗau manan dawowa ba yana ɗaukar ma'anoni daban-daban kazatan ya kan ɗau zantazar jama'a na yaƙi irin ku irin kukan kasu ɗari sai ko ga zanjiran su ne ko tunanin ko ɗari biyu ko ɗari uku ko zan su dandazo kai suna tawwa kai wa'annan fa karatan ne suna da yawa dandazon jama'a ne na yaƙi sun shirya yaƙin nan to karatan ya kan ɗauma nan jama'a na yaƙi wa'anda suke da yawa wanda karatan kuma yakan ɗau safiya da yamma bi ma'ana karatan safe da yamma ana kiransu da karatan wanda kuma karatan yakan ɗau zuwa bi ma'ana a afka kaga in baka san ma'anar shi ba ka ga ku a ce hudu a afka yaƙi kai kuma kai ka tsaya kana magana ka an ce kagatan kai ka tsaya ka tuba da magana to kagatan din ana nufin mutum ne afka to kagatan anan Allah yana nufin afkawa ne Allah yana nufin da zan zama ne Allah yana nufin kagata ni safiya da yamma Allah ki nufi anan a'a malamai suka ce kagatan nakan ɗau ma'anan dubu ɗari mun zan ka ce nawa zan siya wannan sai ka ce ka gatan dubu ɗari biyu in kuma sai ka gatan dubu ɗari ɗaya to ka ka gatan ya kan ɗoma na haka to da Allah ya ce lau Allah ya naka gatan da a ce muna da daman dubu ɗari ake nufi a nan ha ka gatan ana yana nufin a gata da a ce muna da daman dawowa duniya to Allah subhanahu wataala ya ce annar amma hum bi kharijin min annar to ita kalmar annar malamai suka ce na kanka sha wai kawai tana ɗaukan wuta da malamai suka ce har zafin rana ana kiran shi da nar ma ana kiran zafin rana da nar tarin wuta ma duk da baka shiga wutan ba za a ce nar ne wanda da wuta wanda take kamar ruwa da wuta wanda take tashi dukan su nar ake kiran su in ji malaman lura to a wannan aya da Allah subhanahu wataala ya bayani akan wannan aya to malamai da suka zo suka sharhi cewa da Allah ya ce wa qala allazina tabu law ajalla kagatan bi ma'ana lau anna lana raj'a ila dunya da ace muna da daman dawowa zuwa ga duniya to su kuma a sheik siddiqo kuma ce ɗaya daga cikin malamai ya ce ai abin da Allah ya subhanahu wataala yake nufi shine hatta na amali salihan wa na tabarra minhum kama tabarra minna ma'ana kafirai za su yi dama su koma duniya wani amali salihan su aikata aikin kirki in sun koma lahira kuma lokacin sun imani da Allah zai ce ba mu da ku wanda muka ba su lokacin na wuta musu amma hakan kuma ba zai taɓa yiwuwa ba shine matsala Allah ba zai dawo da su ɗin ba tunda duk wannan abin da suke cewa dama kaza dama kaza dama kaza Allah subhanahu wataala ya ce duk ƙarya ce nan fa sun ga azaba ba sun ga yadda wasu suke tafasuwa suna Allah ya tsare su da wannan wuta amma da a ce Allah zai dawo da su ne sun kafirce saboda su ba imanin bane a zuciyarsu ba sun gaba azaban Allah ya dawo da su duniya sai su imani ba shi yasa su kafirce ba saboda Allah subhanahu wataala yana cewa walau wuddu limanuhu anhu innahum lakazibun Allah subhanahu wataala ya ce walau wuddu la'adu limanuhu anhu na ce za a za a maida su duniya la'adu da sun koma limanuhu anhu abin da aka hana su kasi sun koma sun yi shi ko an maida su duniya to ya amfani mai da su Allah ya san abin da za su yi amma su ce Allah in ka mana kaza za mu imani su Allah zan sai ke wa abin da wani mutum ya san abu ya karo kana ce mishi ai da kai kaza na yi kaza sai wani kuma ya san me za ka ce mai amfanin ciwon da kaza da kaza Allah ya sani sai sa baya ma bukatar su faɗa da su faɗa da kasu faɗa amma Allah ba zai dawo da su duniyan ba tunda ya san ko ya dawo da su ba imani za su yi Allah ya ce wa innahum lakazibun su ko makaryata ne kafiran nan bakwai da sauri suna da gaskiya ne ko ta da amma Allah ya dawo da su din dan su tuba musulmai su ƙara kan ma ku wannan tunanin kafirai ne Allah ga ya sa kafin ta zuciya ba su taɓa imani shikenan to a shek rabi da ya zo wannan aya ya ce ai abinda Allah yake nufi da suka ce lau Allah na nasu zatan na cin mana damuwan dawowa duniya bi ma'ana mu canza ayyukanmu al'amalul fasida abubuwan ayyukan munana mu dawo duniya mu gyara su mu aikata abubuwan kyawawa mu daina waɗannan abubuwa munana malam siddi shi kuma da ya zo ya ce ai wannan buƙatar da kafirai suke buƙatar Allah ya musu shi ne Allah subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama abin da zai yi shi ne idan ya sa kafirai a wuta sai Allah subhanahu wataala ya kira duk sunan wanda Allah ya sa a wuta ya ce to a ɗaga ma wani da wani da wani dukansu a ɗaga musu aljannansu sai su ga aljannansu ce kai da ma Allah ya samu a wannan Allah ya ce ai dama ta ku ce ta ku ce sai da kuka ga dama amma kun san me tun da kuka kasance mini ya zama da cewa wannan aljanna yanzu a gaban su za su ga Allah ya ɗiba ya ba mu za su ji wani haushi ah Allah ya ga wani a mutu wannan gidan da take da kataban gidan nan naka ne ji daɗi sai kuma wannan naka ne ji daɗi sai dai sun gama jin daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wannan gidan ba naka bane to wani yayi aikin alkhairin da kai bai kai yanzu nashi ne a ce wani shi dai abin da ya fi naka yanzu aljannar tashi ce kuma ka san naka ne saboda baka ba Allah ba su kuma yan aljannar suka ba Allah su kuma Allah zai nuna musu gidan su wuta kun ga ba ku ba Allah ba na cikin nan za ku shiga shi yanzu kuma Allah za a ƙara muku aljannan wani shi da sa'a mu Allah ku kuma naku sai a ba mu wasu ga su ka fi wa zai fi jin daɗi ka su za su goyon wa Allah Allah ya ba su da ita kuma za su jauji wai mai sa Allah ya ba su ya haddaba wani a gaban su malam su je Allah ya haka yanzu su ji haushi na abin da suka mu Allah sun san mu Allah kisha sun san yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alƙamishi kisha wai kuma su ƙamishi su ma za su ji raɗaɗi a zuciyarsu ba ta tutsa mu Allah kishiya sai zai dama ba su yaka ba so da duk wani suka yi wani meme a ƙarfe duk ayyukan na nasu zai tafi ne haba a musu haba amfani shi da wasu hawa suka rike din duka da dama za su suna yi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qadimna ila ma amilu min amalihim fa annaha fa annahum haba'un mansura Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qadimna ila ma amilu za a gabatar musu da duk abin da su wa'annan kabarai suka aikata min amalihi daga aikin da suka aikata fa ja'alnahu haba'an mansura duk aikin da suka aikata su yanka wannan ne saboda allolin su je shi kaza dan allolin su shi wancan dan allolin su Allah ya tafi da Allah fa ba abu sura za mu sanya shi zama ba amfani shi duk gashi na koya ta fa ba abu sura وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا haka Allah subhanahu wataala zai maka da wa'inda suka roki wasu kamar su ne Allah su ba Allah subhanahu wataala ba ga Allah wannan shi za ka rike ka shirya ko kuma ka je ka rike su haka Allah subhanahu wataala zai nuna musu ayyukan su Allah subhanahu wataala abin da yake shi kenan a wannan aya yanzu su malamai da Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa inda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a wannan aya wa qala allazina tabau law annana kaga tafsira tabban ra'ayuna nan in ka zo nan me kake ji ai kawan kalmar ana yi ne dama da a ce muna da dama mu dawo duniya da mun imani da Allah to da suna da dama wa jama'a ka cika ko ce Allah subhanahu wataala da haka Allah subhanahu wataala ya ce ki dai wa ma hum bi kharijin min nar duk in an shigar da hutan ma duk su gama ai su Allah da ma ya musu kaza da ma kaza duk ba amfani da kanke Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wuta ya sa su ba zai fitar da su daga cikin wuta ba saboda haka wannan ne malamai ahli sunna ma'ana malamai magabata wanda suka wuce daga nan ne suka fitar da hukunci cewa to kafiri wanda bai taɓa furta kalmar la ilaha illallah ba wanda bai taɓa furta wuta ba wannan shine hukuncin da Usman ya tsafta ko ba imani a zuciyar mutum ko da kaɗan shikenan amma da a ce mutum ko da kafi na akwai ɗan imani imani a zuciyar shi yana jin wannan kalmar ta burge shi akwai ɗan imani imani da a zuciyar shi hasken imani ko da kaɗan ne wannan zai iya shiga aljanna amma wanda ko sunan Allah bai taɓa faɗa ba la ilaha illallah din bai taɓa cewa ba bai taɓa jin wani Allah ya ma tantanta a wata mishi ba kai to nan malamai suka ce Allah bai tsaftar da shi a wuta ba saboda Allah ya ce wa ma hum bi kharijin min an-nar. Allah ya ce ba za a fitar da mutum da wuta ba kasan ashi kenan. Duk abin da zai ba a fitar da shi din ba tunda dai Allah subhanahu wataala ne ya ce haka ba wani ba. Da sai wasu ne sai a ce ai tunda wani ne Allah zai iya canza. Amma Allah ya ce wani zai canza ma Allah abin da ya ce. Babu. Wannan ne malamai suka ce to kafiri zai dawwama ne a cikin wuta. Wannan ne nake ƙara daure hankalin yan uwana musulmi cewa duk wanda ka ga ya rike ka zai kai ka hanyar da ba hanyar Allah da Annabi ba to ka fisga kanka ka sake shi ka kale shi ka canza hanyar ka da hanyar ke in ga hanyar Allah nan kana ganin ga tana haske ana kai ka hanyar duhu ana kutso ka yau muje a ka sake hannu kai hanyar da kaga haske na ita ta hanyar shirya saboda ka duk wanda yana yake baka abin da kai kanka baka yarda da shi a zuciyarka to kale shi zannan ne malamai suka ce to yana ga dukkanin wani mai fatawa ya dinga tabbatar da fatawan da zai bayar kafin ya bada ba kawai ya faɗa son zuciyar shi kaza kaza kaza kaza daga duk abin da zaka faɗa na fatawa ka tabbatar da rubuci magana Allah ko annabi ba ko kuma jima'in malamai na kiyasin da malamai suka ci fukar da hukunci ba ba ka faɗa son zuciyarka ai kawai kaza kaza ha kiyaye malamai suka ce to saboda haka duk abin da zaka fitar da hukunci ka ji za a baka lokaci sannan a baka lokaci mai yawa sannan sai ka fitar da hukunci zuwa su malamai suka ce ko da ka san tambaya abin da ya ji akan ka amsa a lokacin wanda ka ce a ji zaka saboda wataƙila ka da ce daɗewa ka kuma san hukuncin wataƙila yanzu da kamalan zai zama akwai wani abu na naƙasu wanda ka tauye maka ba da kuma ana bukatar shi sai ka ce a baka lokaci ka je kai bincike akan shi aga ta dikikin shi da tabbatar da shi yadda in ka ba da shi ba matsala hukuncin ka fita wannan ne wani malami yana kafa hujja a game da cewa ya kamata ga malami musulmi wanda ke bada fatuwa ta da fatuwan shi ya ba da kissa da wata kissa na kafiri ne ma lokacin jahiliya ina ma suka so musulunci har ba san wani musulunci ba to amma ya kawo kissa nan saboda ƙara tabbatarwa da akwai wani mutum da kasance a lokacin jahiliya ana kiran shi Amir bin Zari wanda shi Amir bin Zari din nan ya kasance mutum ne a lokacin jahiliya shi fata wani lokacin jahiliya shi ake tambaya wannan Amir din aka tambaye shi muna tambaya ne wani mai hukuncin kaza kaza abu kaza ne ya faru in a ce da abu ake kawo malamai wane ya yi kaza kaza to me hukuncin kaza kaza kaza to ya ra'ayi to shi kuma a lokacin da Eliya shi ake kawo wannan fatuwa saboda ya kware akan ta sai ta rana aka kawo shi tambaya cewa an raba gado ne sai aka samu wani hunsa mishkil bi ma'ana hunsa mishkil shine wanda yake da sufan mata da na maza bi ma'ana yana da fitsarin mata yana da kuma na maza to wannan ya za a raba gadon shi za a raba gadon shi ne a matsayin na mace ko a matsayin namiji ko kuma za a bashi gadon namiji ya zo a bashi kuma na mace duk da haɗa ya ce to a bashi lokaci ya nazari ya zo na yi bincike ya ce to za a haɗa mishi duka ne na mazan da na matan ko za a bashi na matsayin namiji ko a bashi na matsayin wannan ya yi tunani har bakin nan suka tsaya a gidan shi ya ce su jira zai nemo musu fatawa suka ce in dai kawai ka bar shi kawai ya ce a'a zai kawo musu fatawa malamai suka ce ya yi kwana arba'in yana tunani akan wannan faton kwana arba'in ba kwana goma ba arba'in kun ya tunani ya je cikin mutane eh ya dan mu'amala to ya kace ganin kaza mutum ya ce ni ma dai ya wata rana zai wani shi zo ta ce mishi to ni fa ni ne wanda nake kula maka da dabbobin ka yace gaskiya ne zai to wannan bakin da suka zo na suna jiran wannan faton a wanka to fa sun fara cinye maka dabbobi dabbobin ka sun kusa karewa tunda kullum ana yanka musu ana kawo musu kuma yanzu kai kwana arba'in baka sake su ba ko ka sake su ka ce kai ko baka sani ya ce a an ne tambaya kwana arba'in yana tunani tunani tunani tunani ta ke gano komai sai kuma ya gama tunanin sai wai wasu ce ya kai wai me ya kira mu a kan wani abu ne ya ce kai kalin shi kewa ya ci wannan al'amarin ba kafin lokacin jariya wai mutum ya tunani wanda ba su ma musulunci ba wanda su da ƙarya ne ko da iya kafto musu ba amma ya tsaya ya gano gaskiyan abin karke ta tambaye shi ya faɗa mata cewa an tambaye shi ne akan ya za a fitar da gadon Musa mishkin wanda shi dai yana da gaban namiji kuma yana da gaban mata za a bashi na maza da na mata ne ko a matsayin namiji a kare shi da na mata ko ya za a yi ta ce a wannan al'amari ne mai sauki abin da za a yi shine kowane zakari ya fi yin fitsari in na mata ya fi yin fitsari da shi za a ba shi gada a matsayin na mace in kuma da na maza ya fi yin aiki za a ba shi a matsayin namiji ce a kuma ka ne fa shi kaga ya fi ta yin hujjoji akan abin da te duk kuma sai hujja akan abin da te yasa malamai suka ce so samun mutum ya dinga shawara da wa'anda ya ma fi su don mutum bai ce zama malami ba malamai suka ce har sai ka zuna gun mutane uku wanda ya fi ka ilimi ne ka ba kusa ba ka je ka san abu a gurin shi wanda kuke ɗaya da shi a ilimi ka je ka san ilimi a gurin shi duk wanda ma ka fi shi a sani ka je gurin shi ka zauna saboda kaga shi hukuncin da zai kawo manta ka so yanzu sa saboda shi ɗaya lokacin tunanin Allah ya ɗauki ita kuma sai Allah ba tunanin amma ita za a ce me yasa shi ka ce haka ni ko ina tunanin kila haka zai kasance shi fa zai kawo hujja kan saboda shi malami ne amma hukuncin ne gudun mishi amma hujjoji akan dalilin da yasa za a yaka yana da su amma sai manta me zai ita kuma sai ta faɗa amma ita kuma ta da hujja kaga dai sa kai sai ka dinga zama da wanda ma ka san ka fi su in sun faɗa ba su da hujja sai kuma matsayin ka na malami ka ce kawo hujjan abin yasa ko ka zauna da wanda ya fi garan ka ne ma wanda kuke ɗaya da wanda kuma ka fi shi to haka Allah yake kana ganin ka mutum sai Allah ya tsuntsa miki nan da kai bai baka ba shi ma tun da ne ta ah ki ki gano haka to me yasa kika ce haka ita dai kawai tunanin ta kenan shi kuma ce ai kuma ka ne saboda kaza kaza kaza sai je gano hujjojin shi da kanshi tun daga ne ba su hukuncin su kaga ba wannan fa lokacin zamanin jahiliya ne wanda ma ba su san musulunci ba dan nan ne a sheke Muhammad au za'i ya zo na aya a sheke Muhammad au za'i ya ce kai jikon Allah wai wannan jahili lokacin jahiliya wai mutum a ce an tambaye shi fatawa yi kwana arba'in yana nazari a kanta to ina ga kai musulmi wanda ka san kwancin wanda ya faɗa ƙarya ya faɗa fito da baka ba ko kuma ga kan musulmi wannan shine abin da Sheikh Aura zai iya faɗa a game da haka saboda haka duk abin da zaka faɗa kuma ka tabbatar da shi kuma duk wanda zaka rike ka zama ka rike wanda ka san tsabza za su tsayatar da kai za su kai ka hanyar da za su shine abin da ake bukata ga dukkanin wani musulmi kuma shi kuma wanda ya sani malamai suka ce to wanda ya san abu mai na shawara da na ƙasa da shi. Yanzu mazan Allah sallallahu alaihi ta'ala annabi Allah kuma ya san gaibi amma sai na shawara da sabonsa. Saboda saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu shi wannan. Kaga duk da haka mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya cewa kani da Allah ni sun nake Allah ya amfani da shawara ne. Amma manzon Allah ya shawara da wa'anda manzon Allah ya fi su. ka me yake nuna maka kai ma ba dan manzon Allah bai sani bane dan manzon Allah kakka ce ai dan manzon Allah bai ma san da shi bane manzon Allah yana sanin da shi ka san me wani kai saka saboda mu mu sani dan wasu wasu abubuwa manzon Allah yana yi ne saboda mu ba dan shi ba mu mu gani mu sani yanzu nan manzon Allah ya taɓa ga kwano a sallah don manzon Allah ya san ya ga kwano ba ne ha ya yi haka ne kuma yi magana saboda magana cewa ma iya ga mun yi ga kwano jami'a magana cewa tun ta cika ko bata cika ba ba mu tsaka kuna cewa mutum subhanallah yana an yi ga kwano muna wasu subhanallah an ta cika a ce ya cika in ba ta cika ba ta cika ba sai manzon Allah lokacin ya magana an kani wannan nan na cewa su ba a magana da yawa a lokacin kada lima yana rukkan ruwa ya rukkan ruwa manta ya ce ta jika ta ce kai ka manta ne lokacin da ka miƙe ko wani jira ce ko aka tashi a dufa a wani ba a wannan ko ka zo da surutu kana zalla a a magana kaɗan ko ta cika wata cika ba ba ka ba shi labari kai ka suna kaza kaza a a kai abin da za ka yi za ka faɗa mishi ta cika ko ba ta cika ba manzan Allah ya kale zai nuna mana ba wai dan manzon Allah ya manta bane ko gafana ta zo mishi ba manzon Allah ya haka yin dan mu san cewa mu ma za mu iya haka za ka duk wasu abubuwa da kaga manzon Allah yana yi za ka ga ka irin na na wanda ya kamata ne sai mai gafana irin wannan manzon Allah yana yi dan mu san kaga nan manzon Allah yana shawara ne tabbai saboda mu ma mu dinga shawara da junan mu za ka yi abu ka tambawa ni kayya kake gani kayya kake gani kayya kake gani abu kaza kayya kake gani abu kaza kayya kake gani kowa ya kawo nashi shawara baka san wanne ne Allah zai amsa nashi ba baka san wanne ne nashi ya tabbatan ba sai ka nemi shawara kawai dan ka kai ne mahaifi za ka yi abu baka nemi shawara iyayenka baka ce za ka ce babu a ga shawara ka ce talla kan kai kai ne ka suka wani shawara a'a baka sani shi Allah ya haska mishi abin da kai ba haska maka ba kuma ka ga mutuwa kai ne za ka wani shawara sai za ka ɗauke ka ce kuma wannan kuma shawaran fa da ka bada ni ba saboda mu ko baka shawara sai ga abin ya rikice maka sai ka dawo ka yi shawaran nan sai ga abin ya tafi maka. Yanzu Allah ya kifa za a yi. Ya san da kuma in an bi hanya ka Allah zai ba da nasara. Tunda alimun ne bi tiril gaibi kabla kiyani ya san gaibi tun kafin ya faru. Ya san ta hanya kaza ya kamata a bi. Amma zai tambaye sabbai a ganin ku ta hanya ya za a bi. Ta hanya kaza ya kamata a bi ko ta hanya kaza. Kuma duk abin da za su ce ya san amsar da za su kawo da kuma abin da zai faru a can ɗin. Su sun san me zai faru an ji can? A'a shi kuma ya san amma ya tambaye su shawara. wannan duk abin da manzon Allah ya alƙina Allah mana cewa mu ma mu koyi ne abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa kanka zo yake kafin mutum ka ce ba sai ka shawara da shi ba ko ba sai ka nemi wani abu a gurin shi ba kaga shi wannan wannan malami na su na lokacin jahiliya shi a ganin shi shi zai ki malami ko bai washi baiwa a ganin shi ita baiwa wai mai ta sani ma za a tambaye ta abu sai ga ita Allah haska mata abin da shi bai sani ba wanda ita baiwa dama wasu su ta cewa ai su ba karatu ko suke mu suke aiki sun haɗa ta da karatu a tambaye ta tambaya har ta samu ta amsa bismillah wannan duk mai yake nuna mana duk yana nuna mana yanayi ne na wani koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan aya malamai suka ce to me balaga da cikin wannan aya malamai suka faɗa cewa to wannan aya akwai balaga fasaha da yawa daban-daban amma daga cikin balagan da akwai a wannan aya shine da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala allazina tabu Allah subhanahu wa ta'ala na nuna mana cewa me wa'anda kafiran nan ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zo dalilin su wanda shi kuma dalili malaman nawa me suke nufi da dalili shine wakilin suna akan a faɗa suna sai a ce shi ko ita ko wani. Allah abinda wani zai ce ya kamata Allah ce wa qalar kufar kafirai suka ce wa'anda suka ki wasu Allah Allah ko ce yazo da da me su sai bai ce su ko ce ce wa'anda suka ban wani zai ce to su waye su a ai wa'ancin kafirin wa'anda suka ki wasu Allah kaga wannan majalisa sai na nuna cewa irin balaga ne da Allah subhanahu wa ta'ala to gwanaye da suka bi wannan aya suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ce hasarat a cikin alqur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala ce qal ladina tabau law annana kagatan fa natabarra minhum kama tabarra'u minna كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وحسرات القرآن جمع حسرات يا ذو أبتان القرآن من جمع باو المعنى سبيو من باو عن سبيل ويكين سبيو إن لغا سيبا أبا جادا باو إنن وتكين سي biyu a sha biyu ba wanda ke nufi mana a zaga ta su biya alƙur'ani a bakar nan aya Allah zai tawo da Allah na kaga tamfana tabbaga aminhum kuma tabau minna kazalika yu'minu a amalihum hasaratun alayhim sannan ya zo a suratul fatir fala tazhab nafsuka alaihim hasarat wa'annan su ne zuwa biyu da hasarat ya zo a cikin alƙur'ani jama'a to Allah ya ce annar mawum mai khairji ne min annar ita kalmar annar wuta alƙur'ani mai girma Allah ta zo da alifin da lamu ta zo fabban so tamanin da biyu tun da bawon ne yake nufi tamanin ba'un kuma biyu saboda ka tamanin ga biyu tamanin da biyu Allah da alifin da lamun ya zo a cikin alƙur'ani mai girma domin idan aka ce Allah kaga fa ko shi da mai fara da alifin da lamun mu duk sunan da ya fara da irin wannan Allah ma mai suna kira shi da ma'arufa ne wani kuma bai fara da shi ba ko aka faɗe shi hakan na kira ne to kanka ce ainar alƙur'ani ya zo fiye da haka yanzu in zama ya faka ko zai zama bai kai ka ba amma da alifin da lamun mai alifin da lamun mai ma'arufa shine yazo fabbun so 82 a cikin alƙur'ani ne jama'a to da Allah ya ce wa qalal ladina kalmar wa qalal ladina alƙur'ani kwata kwata ta zo kawai so 21 domin kafin nawa take nufi kafin 20 alifin ɗaya. Ka zo da ashirin da ɗaya nawa, saboda ka kale wa kale lazina zuwa cikin alƙur'ani so ashirin da ɗaya. Yanzu mai lissafi akan mai malamai suka ce akan ashirin da ɗaya ɗin Suka ce a bakara, wa kale lazina zo su biyu. Suna Ibrahim ya zo su ɗaya, yanzu mun samu nawa uku. A na hali ya zo su ɗaya. A fuƙan ya zo su uku. A namuli ya zo su ɗaya. A ƙasar ya zo su ɗaya. an kabuci ya zo so ɗaya ahum ya zo so biyar asaba ya zo so ɗaya fusilat ya zo so biyu shura ya zo so ɗaya ahqaf ya zo so ɗaya don muka lissafa ya ba mu kakun ɗin mu so ashirin da ɗaya miƙalar lazina ya zo a cikin alƙur'ani mai girma to yanzu idan muka zai ɓangare na irabi ma'ana idan zami za mu shiga ɓangare na falle-falle mana kowane harafi da kowane jumla ya yake a matsayin malaman li'irabi da ka idan muka shiga li'irabi na wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala allazina tabau to wawun din nan wawun istinafiya ce wawun ce ta fara magana ko qala fi'il madi ne wa qala to wannan qalan ma ne suka ce fi'il madi ne fi'ili ne wanda ya riga ya wuce sun riga sun ce ba wai za su ce bane sun ce ne ma da Allah ya ga abin da zai faru. Allazina wa qala allazina to wannan allazina ismul mawsul fi mahalli ghasbi fa'il. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qala allazina tabau. Wannan filin majin ne wa bi ala dammi litisalihi ga wa jama'a. Da qala allazina tabau wanda suka bi wasu a matsayin Allah suna kan bi ne sai riga sun bi sai ya zama madi da sai mu jari'i ne da Allah yake ya tabi wanda suke kan bi matin da suka ga sun bi wasan Allah za Allah ya zo da shi a matsayin mali to da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qala allazina tabau law anna lana karratan to law din nan malami suka ce hakul tamanni wanda mai ake nufi da tamanni a yaran larabci tamanni shine ka wani abu da ma ake ka burin kaza yawa to da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce law din nan tamanni buri suke suna kaunan da ma a ce samu daman dawa duniya isa malamai suka ce lo ina hakut tamanni ne kuma la mahalla lahu bai da wani bujira alhuri da Allah subhanahu wataala ya ce anna hakul nasbi wa tawkid kamar yadda muka cewa anna ta zo tana ma sunan da ya zo a gaban ta na suban kaga to in dai anna ta zo tana tana neman isminta da khabarinta da Allah ya ce law anna lana zawo mazbur abin da yake nufi kenan kan zata shi kuma ismu Allah tunda Allah sai ta nemi sunanta to sai Allah ya zo da sunan nan hada sai Allah ya zo da lau anna lana to kan zata din nan shi kuma shine suna na Allah da Allah subhanahu wataala yake to yanzu me muke bukata khabarin Allah tunda mun ji sunanta ya khabaranta wani suka ce to da Allah subhanahu wataala ya ce wa Allah na ka katan fa na tabarra'a minhum fa na tabarra'a fa'un din nan malai suka ce alfa'u waqi'a fi jawabin tamanni kama buri ake Allah subhanahu wataala ya ce fa na tabarra'a tabarra'a filin mudare mansub bi an Allah subhanahu wataala ce fa natabarra'a minhum minhum wani suka ce jar mashhur wa bi alamati jam'i suku tun da min tana da cikin huruf harufa wa'anda in ta zo a fokoto suna ne zo a gabanta tana mai da shi zama mai jarra tana mishi kasra to kaga sai ta wannan ya zama mai kasra mai jarra to amma mimun din nan malamai suka ce tana nuna alamati jam'i zukur jam'i ne na maza Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya Allah ka rakan fa nata barra minhum kama tabarra'u minna alkafu kafu tashbih ma mazdariya na tabarra kama tabarra'u minna tabarra'u tu ga bi irab ittaba'u minna ja wa majhutun da mimu din nan yana nuna cewa min harfu jari ne yasa ya zama minna din nan ma ne suka ce jarin wa majhur Allah subhanahu wa ta'ala ya ce كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وكذلك الكاف اسم بمعنى في محل نصب نائب المصدري كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم يريهم الله فعل وفائل ومفعول أعمالهم مفعول الثاني وهو مضاف هاو مضاف إليه تند منجي أقوي أتشي يريهم إن أقوي فعل لفائل دمفعول to kuma anan mun tsara jin maf'ul to kaga wannan na jin shine maf'ulin sani tun da akan samu maf'ulin awwal da na sani da salil akan samu maf'uli na farko na biyu da na uku a jumla ɗaya ko saboda haka amma anan mun a can ba mun samu na ɗaya maf'ulin awwal anan kuma da Allah subhanahu wa ta'ala yace amalahum to anan ne akwai maf'ulin sani na mun ci akan samu maf'ulin salil to Allah ya ce hasaratan maf'ulin bi as-salis to shine maf'uli na uku to abinda malamai suka ce kenan au huwa halin ji malamai da Allah subhanahu wa ta'ala yace alaihim zamu wa mazbutu min alai ina daga cikin hurufin jeri harufa waɗanda suka sa wa suna kasra mun ji min ko mun ji fi na ciki sannan alai tana da cikin huruf harufa wanda ke sa mu suna jarra Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma kuntu wa wa istinafiya ta fara magana ce ما لا فيها تعمل عمل ليس والها اسمه ما والميم علامة جمع الذكور لخارجنا ما suka ce to bawon din na haufa jari kharijina mazhurin ne bi bi saboda ka ismu mazhurin bi ba wa alamati jarihi alli annahu jam'ul muzakkar as-salim minan nar haufa jari annari ismu mazhurin min wannan shine أو مدى الإيمان بأن قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجنا من النار wannan za mu dakata fatan idan mun zo gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna kan Allah subhanahu wa ta'ala ka da kawo na musulmi gaba ki da alfan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙon ka dan mutunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara mu lana shin ka Usman Bus an kwana da lafiya mai amfani alfan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna godiya ga Maulana dan dan Maulana a Sheikh Alhaji Ibrahim Sheikh Dai Usman Boci akan kokarin da yake koyaushe da uban shi akan haɗin kan musulmai da kuma a shek doktor ahmad mahmud gumi shi ma da yake iya kokarin sa kan daga Allah ya haɗa kawunan musulmi to Allah haɗa kan musulmi na duniya ga baki ɗaya kuma Allah muna roƙon ka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah dan mutuntun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka zuna da Najeriya lafiya zuna da duniya ga baki ɗaya lafiya Zai na biyu da Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka tukan malika ta sai da Amina dan kakana shi kalu ya Zaria alfamu na Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima أغلق والخاتم لما سبقنا من العدل بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدرك الكلام العليم
Alhamdulillah an saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma kenan daga zawiyar Sheikh Aliyu mai yasin Zaria wadda mai fafutukar haɗin kan al'ummar musulmi da biyayya ga kafatanin malaman addinin musulunci Zakir MS Ali Young Sheikh Zaria yake gabatarwa mar kullum malaman na kira ne a guje aibata juna tare da roƙon malamai su ci gaba da yin wa'azi da kyakkyawan lafuza malamin na gabatar da karatuttukansa ne domin zabarar da 'yan uwansa matasa don cika kyakkyawan gurinsu na samun ingantaccen rayuwa sannan za ku iya samun karatuttukan kai tsaye a shafukan sada zumunta a manhajar Facebook a Zakir MS Ali da garkuwar makarantar Zazzau haka kuma a TikTok da YouTube Allah ya kara wa yan shek lafiya ya yi masa kariya ya hada kan al'ummar musulmi baki daya Al Shifa Academy Boarding School da ke karkashin Islamic University of Nigeria ne suka dauki nauyin kawo muku wannan karatu domin neman karin bayani akan wannan makaranta sai a kira lambobin waya kamar haka sifili tara sifili shida hudu biyar biyar uku uku biyar biyar ko sifili takwas ɗaya biyu bakwai sifili takwas bakwai takwas ɗaya takwas